محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna godiya ga Allah madaukakin sarki da ya kamo wannan lokaci da aka gabatar da tafsirin alkur'ani mai girma a wannan masallaci namu mai albarka masjidul ansar wanda yake na anguwar kan bariki a nan garin kumo jihar gombe muna roƙon allah ta'ala a wannan tafsiri allah ya sa albarka a ciki allah ya ba mu ikon aiki da abin da aka karanta da mu muna roƙon allah ya saka malam da alkhairi a kamar yadda kuka gani muna da baki yau ba za a karanta tambayoyi ba sai dai sanarwoyi da muke da su a sanarwa ta farko muna sanar da al'umma cewa idan allah ya kai mu gobe kamar yadda muka yi bayani a za a kai ziyara gidajen kurkuku musamman gidan prison ɗin da yake billiri da kuma wanda yake can garin tula da kuma wanda yake garin sham in allah ta'ala ya yarda gobe alhamis za a kai ziyara waɗannan gidajen yari kamar yadda aka saba kuma tuni ba da sanarwa cewa al'umma su kawo gudunmawa da tallafi abinda za a yi guzuri domin kai shi wannan gidan yari kuma mutane suna ta kawowa amma har yanzu kofa a buɗe take ga duk wanda Allah ya hore masa ya kawo ababen da aka bukata tun daga kan suturu zuwa magi zuwa omo zuwa sabulu da suga sannan kuma da kudaden da za a sayi waɗansu kayayyakin da za a kai can ɗin kuma mun ba da sanarwa ta hanyar wannan kafar yaɗa bayanai ta zamani ɗin cewa waɗanda ba sa nan kusa suna da buƙatar a yi tarayya da su cikin aikin lada mun ba da account number kuma babu laifi yanzu ma insha Allah za mu ƙara ba da account number ga wanda yake da niyya yake da halin taimakawa muna fatan Allah ta'ala ya ba da ikon taimakawa ɗin waɗanda suka taimaka Allah ya taimake su waɗanda ba su da shi Allah ka hore ka hore mana yadda za a taimaka ga account number ɗin nan za mu faɗa yanzu idan masu saurare suna ji account number ko account name ɗin shine ne center for islamic development wannan shine suna account din a uh, number account din shine 0058468623 banki access bank ga kuma ga shi na a rubuce sai ku yi zoomin masu kamara ga waɗanda suke nesa na allah ba da ikon taimakawa a kamar yadda aka sani gobe ne allah ya yarda da safe za a tafi waɗannan gidajen kurkuku muna fata allah ta'ala ya nuna mana goben kuma ya sa a je lafiya a dawo lafiya akwai yan uwa da suka turo gudunmowa akwai wani bawan allah da ya turo kuɗi naira dubu uku yake cewa a taimake shi da addu'a allah ya ji kan mahaifinsa shi kuma allah ya bashi aiki mai kyau mai albarka ga wani dan uwa ma ya turo gudunmawa naira ɗari biyar shi ma da bukatun shi masu yawa da yake fatan a taimaka masa da addu'a Allah ta'ala ya biya wa kowa bukatarsa akwai dan uwa DC Bala uh, controller na migration da yake zai ritaya kwanan nan ya turo ya ce ma da shi ma a taya shi da addu'a Allah ya bashi nasa wannan aiki da ya Allah sa ya gama lafiya kamar yadda muka faɗa akwai baki da suka zo da haka zan bar malam da sauran aiki Allah ya taimake ka malam assalamu alaikum Allah ya saka da alheri Allah ya bada lada kamar yadda ku sani alhamdulillah wannan majalisi namu na tafsiri a wannan gari mai albarka na Kumo a yau Allah ya mana arzikin wasu manya-manyan bayin Allah cikin masoyanmu kuma masu ƙaunanmu kuma 'yan jihar mu kuma alhamdulillahi wani abun wani abun mamaki ba mu taba samun baki irin wannan masu tsada da matsayi ba a wajen Allah tabaraka ta'ala a zahiri wa nufsinu zanna a bihim insha Allah irin wannan lokaci ba dukkan su mutane hudu a cikinsu da zamu iya ambatan sunansu banda sauran ba sai mun faɗa ba ma da ta alƙur'ani ne hafizai kuma wanda jihar jihar gombe take ji da su take alfahari da su a zan kira su ɗaya bayan ɗaya ku gansu saboda in kun gansu kun san masu son ne kai haƙuri sai mun gama ai tun da ka bari na fara bayani an gama da kai koma gefe yau da bai a tamfofinka da farko zan kira su su zo kawai sallama assalamu alaikum at least an gansu kuma duk inda gansu masoyanmu ne masu ƙaunanmu na gaske kuma mutane na ne lambobi ɗaya na kusa Allah musu albarka kawai abinda ban ji daɗi ba kawai kwatsam na gansu kuma suka ce daman ba sa so su ce min za su zo Allah musu albarka waɗannan kwakwalen jihar Gombe kenan matasan jihar Gombe kenan masu future jihar Gombe cikin masu addini kuma 'yan siyasar mu kuma waɗanda suke 'yan kasuwar mu waɗanda muna fatan alheri gare su wanda su za su jagoranci jihar nan nan gaba insha Allah Allah musu albarka ina neman afuwa na san ban nemi izinin su ba kawai dai gaisawa za a yi amma ɗaya sai na sa yayi bayani dole a cikin su yawwa na ɗaya zan kira ɗan uwa Hafiz Dr. Ibrahim Alhassan malam sai ka matso ka hau kan kujera ka yi haƙuri kawai ka yi wa mutane assalamu alaikum su ganka su gane
assalamu alaikum wa rahmatullah
sai kuma ɗan uwa hafiz ibrahim habib al-misri wannan mutumin akwai bayani na a kansa kawai dai allah ya rufa asiri zo ka zauna sai ka zauna tukunan bayani hafiz ibrahim habib al-misri kun ga wannan wallahi wata kwakwalwa ce ma Allah ya aje ta da albarka na je kasan misra wani uzuri ya kai ne na neman ilimi da neman lafiya da kuma neman duniya ma gaba ɗaya don dole ya sai na tarar da shi hatta larabawan a can sun san shi sai na zama ni ba ƙauye ne shi yake ɗauka na yake jagoranta ta yake mu komai da kuma don kuma ɗalibai wani ya zo yake bani labarin da cewa malam ana neman ƙur'ani in ana neman sanin littafin Allah aka samu wannan kwakwalwar to sai a yi fatiha a juya a tafi gawai Allah masa albarka shi ba zan ba shi dama yi wani sauran akwai 'yan matasa su ma da ake tare da su Dr. Abdullahi Baffa Garkuwa wanda shine Honorable Commissioner na Science and Technology Gombe zo ka zauna dan kan da ka yi bayani ba su ganka ba Allah ya maka albarka shi wannan bawan Allah mahaddace alkur'ani ne dan boko ne saboda bokonsa ma kun ga kwamishina ne aka bashi na arkar science da technology na jihar gombe ina mutane na masu neman makarantu ina yan science ina masu neman wani abu na science to ga babban kaya a gaban nan Allah ya kawo muku sai a gane shi a rike shi gamgam Allah ya masa albarka yana cikin yan uwa masoyanmu kuma masana Allah wanda Allah ya bashi alkur'ani kuma ya bashi ilimin boko sannan kuma kasurgumin dan kasuwa ne na gaske Allah ya masa albarka a haka yake min irin wannan kwatsam ban sani ba sai ga ya kawo min ziyara saboda kauna wallahi Allah ya masa albarka Allah ya saka mana alkhairi akan makalla mai girma honorable commissioner muna so waɗannan ƴaƴanka da kannanka ka dan yi musu sallama kuma ka dan yi musu yan nasiha ka dan yi wani bayani da zai karfafi waɗannan matasan akan kishin su tashi su taimaki al'ummarsu su yi ilimi su yi karatu kuma su shiga a dama da su don su yaye wa gobensu bakin ciki da bacin rai a wannan rayuwa Allah ma albarka to bismillah
bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd assalamu alaikum wa rahmatullah to na farko muna godewa Allah subhanahu wa ta'ala da ya haɗa mu a wannan babban masallaci mai albarka a gaban malaminmu kuma muna fata Allah ya karɓa mana a matsayin ibada a dama dai kamar yadda malam ya faɗa ziyara ce wanda na ƙi buga waya na san kar malam ya ce ai da dare ne a yi haƙuri kawai muka rungumo mota muka taho saboda malam yana ƙaunar mu mu ma kuma muna ƙaunarsa tsakani da Allah kuma ni ma dan kumo ne akar makalla don ga kana ganin zane na uku uku hadda bille na na gwana kamar yadda malam ya faɗa tabbas zamani ne yanzu wanda ya zo shi wanda ba a tafi da hannu ɗaya dole sai an haɗa duka biyu an haɗa zamani kuma addini dama shine dai a gaba to duk wanda yake so ya samu nagarta to dole sai ya haɗa addini da zamani saboda akwai lokacin da zamanin zai tafi zai barka addinin shi kadai zai saura kuma shi zai zamo maka abinda zai na ebe maka kewa shi yasa zaka ga in mutum biyu suka yi ritaya mai addini da mara addini sai ka ga mara addini ya ragobe da wuri mai addini kuma zaka same shi saboda addini da qur'ani da yake yawan yi sai ka ga rayuwar ta ƙara ma kyau su shi yasa mu kuma matasa yara ƙanana ne suka yi su facebook su tiktok inda muke ta amfani da su mark zuckerberg shekaran shi bai kai 24 ba ya yi facebook kuma ya yi facebook ne saboda idan an gama jami'a ko an gama makaranta ko an tafi hutu ana samun wata kafa wadda za ana ɗan tattaunawa ana duba ya al'umma take ciki yadda idan wani ya yi rubutu ko ya faɗi wani ra'ayin shi in kana tare da shi akan ra'ayin sai ka danna like idan kuma mutum ya yi wani rubutu wanda akwai bukatan a tattauna to sai a je comment kuma sai a haɗu sai ana tattaunawa idan kuma ya rubutu wanda duka an yi ittifaki kowa ya yadda da abin da ya faɗa sai a yi share to sanadiyan abin da ya sa aka kawo like comment da kuma shiya kenan to mu kuma yanzu in kaga an yi laikin ko shiya to zagi za a yi har yanzu ba mu kirkiri komai ba sai rikici da hayaniya haka in ka je facebook akwai abin da ake kira market space za ka je ka baza hajarka a wajen ka sai da kasuwarka to amma mu kullum ihun apc pdp waye waye muke yi da apc da pdp da mai doki ko sdp duka abu ɗaya ne in nan bai yi daɗi ba ne sai a yi hijira wa man yi hajjir fi sabilillah haka abun yake saboda haka matasa a tsaya a dawo taitayi duk kwaramniyar da ake ta siyasa in tana da daɗi to mu ma 'yan siyasan mu kawo 'ya'yanmu in ba ta da daɗi ma dai kowa yana ganin me ake in lokacin siyasa ya zo kowa kwashe 'ya'yan shi yake a fita da su sai a bar mu mu kaɗai nan a yi ta karawa so saboda haka matasa a ankara ya zamana a koma a yi karatu da gaske ba a makara ko a shekara nawa kake baka makara ba saboda rayuwa yanzu da muka gani duk gaggawan da za ka yi akwai wanda ya riga ka ya isa wajen so saboda wannan ba zan tsawaita ba malam ya riga da ya yi karatu mu ba abinda za mu ce mu dama ziyara ce da neman tabarruki gun malam a ƙara mana da addu'o'i a wannan jarabawa ta siyasa da muke ciki allah sa mu ma mu gama lafiya allah subhanahu wa ta'ala ya inganta mana al'ummanmu ya inganta mana shugabanninmu malumanmu da suke ta ƙoƙari a kanmu allah subhanahu wa ta'ala ya saka musu da alkhairi yan uwa matasa kuma ya kamata a dage da noma da kuma kasuwanci shi duk wani al'amari da ka gani shi bokon nan zaka ga mutum sai ya zo ya yi ritaya ma ya gama bokon ya yi masters ya yi phd ya yi waye sai ya yi ritaya ya ce zai koma gona kuma lokaci ya riga da ya kure to tun daga yanzu ne zaka fara shirinka ka dan samu yar gonanka wani daga cikin malamanmu ya kwace wayan wani ɗalibin shi yana rike da iphone irin iphone tun ana iphone 14 ne ko ya kwace ya ce ka je gona ya je shi aka sai da iphone ɗin aka mai da shi gona aka sayi iri aka je aka gyara gona aka yi shuka bayan an yi shuka ya zo aka sayi duk dai abin da aka saya ana sai da iphone 15 a lokacin ba ta wuce 600 abin nan ba amma an samu buhunan wake da buhunan masara wanda suka saya mai iphone din kuma ya aure da sauran canji to kaga kai ka rike iphone iphone 19 baka da ko cc alju babu mata wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin assalamu alaikum Allah ya saka da alheri honorable commissioner muna godiya Allah ya baka lada kuma wannan ziyara ina wakiltar mutanen Kumo gaba daya da ƙauyukan mu gaba daya wannan taron da kake gani jama'a ce duhu ne ba za ka iya ganewa ba Allah ya san dan adam da yake tare a nan da garuruka da ƙauyuka daga wanda suke zuwa daga nesa da yawansu duk sun halarci wannan wuri muna godiya Allah ya saka muku da alkhairi kuma Allah ya kai ku gida lafiya waɗannan yaran mu matasa masu tasowa kuma muna fatan ubangiji tabaraka ta'ala ya sa musu albarka to kai kuma mai atamfa zo kai bayanin ka tun da ya ga atamfan nan ya gigice gaba ɗaya wannan bismillah Na'am. Assalamu alaikum maratan saniya. A ku yi haƙuri wani bawan Allah ne ya turo waɗannan atamfofi guda hudu kuma ya ce a ɗinka wa marayu fi sabilillahi kuma yana da waɗansu ɗimbin to ga sunan waɗannan su ne atamfofi guda hudu da ɗan uwa ya turo yana da buƙatu da dama da yake so a taya shi da addu'a ubangiji Allah ya biya masa buƙata Allah kuma ya ya yaye masa damuwa Allah ya saka masa alkhairi Allah ya ba shi lada kuma Allah ya sa cikin waɗanda annabi ya ce ana wa kafin da cin kafin fi janna da ni da mai ɗaukar nauyin maraya kamar haka a gidan aljanna ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير ربنا لا تجعلنا فتنة للناس الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين